أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم karatun mu na littafin bukuyatul mustafid sharhin muniyatul muridi na sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu muna cikin almadalabu sadisu daga cikin sab'u matsali shafi na 68 inda yake bayani game da bambanci da saɓanin da ake samu tsakanin arifai ahalin dara'iki kenan saboda bambancin mashayarsu da kuma zauƙin da suke samu na waridul ilahi mala ya ce bi haɗar da zakarnahu an ha'ula il'alam to a dalilin wannan abin da muka ambace shi game da waɗannan manya-manyan bujuman maluma wal fuhulul izami da bujumai wanda suke masu girma cikin ilimi to a dalilin wannan abubuwan da muka kawo ta ta haƙaƙu sa'ata fadli maulanar malikil allam za ka tabbatar da yalwar falalar ubangijinmu almaliki mamallakin duniya da lahira al'allami masani za ka tabbatar da yalwar falalar Allah fi ma yuthifu bihi kulla wahidi min auliya ihil kirami cikin abin da Allah yake baiwarsa ga kowane ɗaya daga cikin waliyai masu girma sun mala'ika fa'alaika ba da ta haƙoƙi bi zalika taujihu ma يظهر من اختلاف في الضرائب ثم سنن توجيه شيء فاعل لا يخفى ثم سنن توجيه ما يظهر fuskantar abin da yake bayyana min ikitilafiyar cikin sassaɓawansu fit ɗariƙi cikin tafarkinsu na ma'arifa wal masaliki da hanyoyin da suke shiga to wannan sassaɓawan la ya kafa alaika ba zai ɓoyi gare ka ba ba da ta haƙuƙi da zalika bayan ka tabbatar da wannan ina fata an gane wata alamu kuma za ka san cewa annan man sha'a zalikal iktilaf mafalun wannan sassaɓawa tasu kama ya zaharu kamar yadda yake bayyana liman salaka sabilal insafi ga wanda ya shiga tafarkin adalci ka gane yayi wata jannabu ɗarikal itisafi ya nisanci hanya ta rashin adalci to huwa tabayunu wato abin da zai bayyana ga wanda yake da adalci bai shiga tafarki rashin adalci ba abin da zai bayyana huwa tabayunu ma yaktasu bihi kullu wahidin minhu shine bambancin abin da kowane ɗayan su yake kebantuwa da shi fi hadrati a cikin irin halarar da ya tsinci kansa a ciki a cikin halara ta autadu ne ko nuqaba'u ne ko nujaba'u to kowanne yana da irin zauƙinsa a cikin wannan halara da ya samu kansa a ciki wayan faridu bihi kuma yana kaɗaituwa da wannan abin da yake ɓanta da shi an mansewa hu gabarin waninsa fi rutubati cikin martabarsa da Allah ya yi masa yana keɓanta min al'asirarin ajiba daga asiran ubangiji na ban mamaki wal azwaqil gariba da kuma zauki na dandanan ma'arifa wanda yake bako albarizati lahu da take bayyana gare shi min da'iratil fadliya daga da'ira nan ta fallalar ubangiji ala hasabil qismil azaliya abu sabuwar gwadam rabon nan na ubangiji wanda yayi timfil azal wa ta'lamu kuma zaka sani la muhalata ba makawa anna kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin su ala bayyanatin min rabbihi wa basira kowane daga cikin arifai duk abin da kaji ya faɗa ko da ya saba wa ɗan uwansa to inda ya faɗa ne a cikin wannan halara ya yi magana game da ita to ala bayyanatin min rabbi yana da hujja daga ubangijinsa wa basira kuma yana yin sa ne da basira ba da jahilci ba fi ma yantahi cikin abin da yake karkata gare shi huwa shi wa manittaba'ahu da duk wanda ya bi shi minal muridina sadiqin daga muridai na gaskiya domin su a wajen su gaskiyarsa ta bayyana ne gare su sannan suka yadda suka sallama masa suka miƙa masa wuya suka bi shi wasalikina da kuma a waɗanda suka bi shi daga cikin masu suluki almuwaffaqi na ababen datarwa to fatalhazu li jami'a hina izin to yayin nan zaka hango dukkan su ka gane ai dukkan waliyan arifai duk da bambance bambancen da yake tsakanin su to zaka hango su bi ainil kamali da ido na kamala ba wanda za ka ga na ƙasa ko tawaye a tare da shi a dalilin abin da ya faɗa sai ka hangi kowa bi ainihin kamala da ido na kamala mota kidan kuma kana mai yarda annal kulla kowane ɗaya daga cikin waliyar duk da bambancin masharabinsu da bambancin isharorinsu kowane ɗayansu yushiru yana nuni ne ila zalikal jamal zuwa ga waccan jamala ta ubangiji ka gane ai wato gaya ɗin guda ɗaya ce hanyoyin da ake bi ne suka bambanta shi ne abin da yake nufi kowanne inda yake so ya kai ya yi wusuli ya sadu da gurin guda ɗaya ne ita ce halara ta ubangiji to amma hanyoyin da ake bi ne su ne suka bambanta shi ne annal kulla yushiru ila zalikal jamali kowannensu yana nuni ne zuwa ga waccan jamala wanda ita ce gaya to fatalija bahadu hatta taslim in ka san wannan sai ka shiga farfajiyar nan ta sallamawa shine mi kauya duk abin da mutum ya faɗa a matsayinsa kar ka masa inkari ka sallama masa ka ce wannan matsayinsa ne shi ya isa ya faɗi wannan ina fata an gane shine fatalija shiga ne kamar fatalkula ne kamar yulijul laila ne kamar ilaju ne eh fatalija bahabubata taslim wa yansahiba alayka min fadlillahi ta'ala zailu man atallaha bi qalbin salim kace zailu man atallaha bi qalbin salim jelan nan ta bawan Allah da yazo wa Allah da zuciya kubutacciya daga barin inkari zuciya kubutacciya daga barin shakku zuciya kubutacciya daga barin munafurci zuciya kubutacciya daga barin hasada da gillu da gishu ina fata an gane to duk wanda wannan jelar wannan aya ta wanda ya zo wa Allah da kucacciyar zuciya yan hasibu ko zai wato zai ja jelar na alaika gare ka min fadlillahi ta'ala daga falalan Allah ta'ala wa idza qad hasarta ala tawjihil kilafi to duk lokacin da kaji karo da fuskantar sabani baina mazahibihim tsakanin matafiyarsu su waliyai arifai wa asarta kai tuntube ala wajihi taqiq a fuskar tabbatarwa fi tabayuni masharihim cikin bambancin mashayarsu to wa innahu ka sani shi lamarin da yake wannan taujihul kilafi da ka gani da kuma tuntube da kai da bambancin mashrabi to ka sani li tabayuni ma yaktasuna bihi a dalilin fa abin da suka keɓanta da shi ne fi maqamatihim cikin mukamansu mabambanta wa maratibihim da abin da suka keɓanta da shi a cikin martabobinsu mabambanta kowa yana magana ne gwargwadon mukaminsa da gwargwadon martabarsa to fa bagi yana kamata an nazkura laka ba'd mali a immati hadha sha'ni yana da kyau mu gaya maka shashin abin da yake banta ga ma'abota wannan fanni min taqasimat daga rabe da suka yi litturuki ga waɗannan hanyoyi allati alaiha madaru suluki wata siliki fi hazal maidani rabalaban da malamai ayimma suka yi na arifai ga wannan hanya wacce madaru suluki makewayen nan na suluki wata siliki da shiga fi hazal maidani cikin wannan masu kwana ya tabbata alaiha a gare ta li yakuna ma nazkuruhu min zalika domin abin da zamu ambace shi daga wannan taqasimatun ya kasance kal amsilati kamar misalce misalce ne da ake yi lima qaddamnahu ga abin da muka gabatar da shi min al masail na mas'aloli ina fata an gane gala a gaya maka galabalaban da su masana wannan fanni suka yi a cikin wannan hanya tasu ta ma'arifa ina fata an gane wahiya ko na yi ƙasa iz bil amsilati tuqarraru al haqa'iqu domin da misalce misalce ne ake tabbatar da haƙiƙance haƙiƙance fi zihini kulli ɗalibin wasa'ilin a cikin tunanin dukkan wani ɗalibi da kuma mai tambaya sai an masa misali in ka gaya masa gundarin bakin ba zai iya ganewa ba saboda ba iliminsa ba ne to sai ka masa misalce-misalce sannan zai gane abin da kake nufi wa zalika wannan ko ba da an ta'alama bayan kasancewa anna ɗariƙa ita ɗariƙa ko hanyar sufaye masana Allah ina itubirat idan aka lura da ita min haisu samarati hal maqsudati minha ta hanyar amfaninta da ake nufi da ita wa hiya me amfanin ɗariƙa ma'rifatullahi ta'ala sanin Allah ta'ala duk wani wali da ka sani gayar abin da yake nema shine ya san Allah ya samu ilimin ma'arifa wannan shine samartu hal maqsudatu minha ƴaƴan itatuwanta na marmari wanda shi ake nufi minha a wannan dariƙa wa ma'rifatul adabi da kuma sanin ladubba fil asbabil muwassilati ilaiha cikin sabubba da suke sadar da muridi zuwa ga wannan gaya ta sanin ma'arifa wa hiya mecece ittiba'u shari'ati shine bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune al-asbab da suke sa mutum yayi wusuli zuwa ga ma'arifa fahiya to in ka lura da ita shine in utu bi radmin hasu samarati al maqsuda in aka lura da wannan hanya ta arifai duk da yawan hanyoyin in aka yi la'akari ta bangaren duk dai abin da suke nufi ɗaya ne neman ma'arifa da kuma shiga sababi da yake sadarwa da muridi zuwa ga ma'arifa shine bin shari'ar manzan Allah to in ka lura da wannan fahiya ita wannan hanyoyi nasu muttahida mai kadaituwa ce tana dunkulewa ta zama hanya ɗaya kawai duk da suna nan ɗariƙu sun kai ɗari uku da sha uku amma tun da gaya su ɗaya ce abin da ake so a cimma ɗaya ne to ta wannan fuskar in ka lura da ita kai mata irin wannan kallon to fa hiya muttahidatul mai kadaituwa ce ta dunkule ta zama kamar abu ɗaya ne wa in itu birat min haythu ikhtilafi kayfiyat ijtina'i tilka samarati amma idan aka yi izina ko aka lura aka yi la'akari ta bangaren sassabawan kayfiyati hanyoyi na ijtina'i tsasa ko tsinkar tilka samarati wannan yayin itatuwa da ake magana al-maqsuda din wata nau'il wasilati da kuma nau'antuwan hanya almutabara wanda ake izina da ita to fahiyya muta'adda sai ka ce wannan hanyoyin masu kidayuwa ne ba mutahida ba ce muta'addida ce in za ka lura da asalin amfanin da gayar da ake so a cimma to fahiyya mutahida in kuma kai la'akari da hanyoyi da ake bi da kaifiyoyi da ake bi a tsinki 'ya'yan itatuwar to fahiyya muta'addida wannan masu kidayuwa ne ya maka misali da bishiya mai ƴaƴa ƴaƴan kuma mai zaƙi na marmari to idan yara da suke kwaɗayin tsinkar ƴaƴa tatuwa ko ma manyan suka zo ƙarƙashin bishiyan nan kowanne niyyarsa ya samu hanyar da zai biya tsinki ƴaƴa tatuwan nan domin ya ci ko to amma wani in ya zo jifa zai ko wani kuma hawa zai ya kai can inda 'ya'yan suke wani kuma sanda zai ɗauka ya dinga zungulowa ko kuma ya dinga karkaɗowa kaga kowa dai abin da yake so ya cin mai samu ɗan itaciya amma hanyar da aka bi wajen tsinkar 'ya'yan itatuwan ta zama muktalifa ta sassaɓa muta'addida ta ƙidayu wa bin nazar ila ta'addudiha to a dalilin duba da aka yi zuwa ga ƙidayuwar hanyoyin da ake bi a cimma wannan amfani to kasama ha jam'un min al'aimatul kibari taron jama'a na jagororin arifai alkibari masu girma kasama ha sun rarraba ta ka gane a ita hanyoyin wata addada ta kasimatun kuma rabe nasu ko rarrabawan nasu shi ma ya ƙidayu wani ya ce hanyoyin biyu ne wani ya ce biyar ne wani ya ce bakwai ne wani ya ce goma sha ne hatta ta kasimatu din ita ma ta'addada ta kidayu bi hasabi ma ra'ahu kullu wahidin da gwargwadon abin da kowane ɗaya daga ciki ya kiyaye shi ra'ahu anan ainun ne ba hamza ba an ka ce ra'a mai hamza shine gani ba to wannan ra'a din mai ainu ne na kiwo ne eh gwargwadon abin da kowane ɗaya ra'ahu ya kiyaye shi fi taqsimi cikin rabalabansa min al-i'tibari na izna to fa qasama al-alifu saharuradi masanin Allah na a saharuradi radiyallahu anhu shi da ya tashi fa qasama ya raba ta fi awarif cikin littafinsa na al-awarif ya rarraba ta ila ɗari ƙari zuwa hanya biyu kacal shi da ya fara sai ya raba ta hanya biyu to yajma'ani jami'a ahwali ahli tahabbuki wannan hanyoyi guda biyu suna tarowa baki ɗayan halayen ahli tahabbuki ma'abota hakikance hakikance bid dariqi ta hanyar dariqa bila mainin ba tare da ƙarya ba na farko takasimin da yayi wato kismi na farko dariqul majzubin muradina hanyar da majazubai suke bi almuradi da su ake nufi a cikin halara ta ubangiji wa ɗariƙu saliki da kuma hanyar masu suluki almuridi na wanda kuma su ne masu nema wadancan almuradi na ne ababen nema su sun riga sun narke sun shiga jazaba su ake nema almuradi na kenan akwai almuridu daban almuradu daban tarani muradan la muridan لأنني لي المصطفى الشيخ إبراهيم وتراني مرادا لا مريدا ai shehu ya wuce muridi yawa sai dai muradi eh ko a hausa ka ce ai wannan muradin sa ya samu kaza kaga abin neman sa kenan ba shine abin neman ba aha to ya raba ta gida biyu dariqul majzubin al muradina wa dariqus salikin al muridina ƙala ya ce wa ilaihi mal isharatu bi qaulihi ta'ala zuwa ga wannan hanyoyin ne ake yin ishara da faɗin Allah ta'ala da ya ce Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib ina fata gane da wannan ayar yayi istinbadi yayi ijtihadi ya fitar da wannan hanyoyi guda biyu wato kismainin nasa da ya kawo ismi na farko a wannan aya ya ce Allahu ya tabi ilaihi man yasha Allah yana zaɓin wanda ya ga dama ilaihi zuwa ga halararsa wannan zaɓin Allah ne a nan ba iliminka ba ne ba tsananin ibadarka ba ne ba ijtihadinka ba ne ba wayenka ba ba dabararka ba kawai zaɓin Allah ne Allahu ya tabi ilaihi man yasha sannan zai ce wa yahadi ilaihi man yunibu ɗaya ɗarafin kenan ɗaya kisimin kenan wa yahadi Allah yana shiryar da man yunibu wanda yake komawa ilaihi zuwa gare shi wanda shine muridi kenan sai ka komo sannan Allah zai shiryar da kai in baka komo ba ruwa Allah da kai ka je kai ta tafiya a dajin ka shi ko wannan a dajin yake yana tafiya Allah zai zabo shi ya dauko shi cancak ya kawo cikin halararsa ai kaga akwai bambanci eh Allah ya tafi ilai man ya shawo da shine muqamin al-majzubin al-muradina wa yahdi ilai man yunibu shine tafarkin as-salikin al-muridina to kala shi wannan imamu as-sahruradi radiyallahu anhu yace fa qaumun minhum wasu jama'a daga cikin su kusu an kebance su bil ijtiba'i sirfi da tsantsar zabin ubangiji tsantsar zaɓin Ubangiji ne ya kasu wannan halarar su ne Allahu ya tabi ilahi man yasha saboda haka yace wa qaumu su kuma wasu mutane kusu bil hidayati an keɓance su da shiriya amma fa bi shar'i muqaddimatil inaba da sharadin gabatar da komowa zuwa ga Allah wa yahdi ilahi man yunibu yace ai mannan har harfi shar'in ne eh Allah yana shiryar da wanda ya komo ilahi zuwa gare shi to su an keɓance su da shirya shiryayyu ne amma da sharaɗin gabatar da ina ba komowa zuwa ga Allah kafin Allah ya nuna musu hanya sun ba fasadar kalama sannan shi imamu saharurari ya shimfiɗa zance mai tsawo fi taƙariri kullum mina ɗarafai ne cikin tabbatar da kowane ɗaya daga cikin wannan ɓangarorin jama'a guda biyu ba wa iya zancen da ya kawo ba ya yi ta magana kasa a rufai ya yi ta fitar da maganganu a ƙarƙashin ita wannan aya da kuma wannan kismani da ya raba su gida biyu fi taqsimihi din ya shimfiɗa zance cikin tabbatar da ko ɗaya daga cikin wannan bangarori guda biyu bima yu'lamu da abin da liman bima ya'lamu bil wuqufi alayhi liman aradahu bima ga abin da yu'lamu ake sanin sa bil wuqufi da tsayuwa alaihi ga wannan abin da ya shimfiɗa an kai bibiye shi amma fa liman aradahu ga wanda yake nufin ya san abin da ya kawo a cikin wannan zantuttuka bai ce dole sai ka sani ba amma duk wanda yake so to lalle ya je ya bi wannan zance nasa a cikin littafin na al'awarifu zai ga wannan rabalaba da ya guda biyu da kuma bayani cikakke ga kowane ɗarafi daga cikin ɗarafainin to alhamdulillah masha Allah